ai ce Allah baya jin kuma bayyana gaskiya haka za a faɗa to da ayin yana nufin tari eh an likafa yi tari da kace su'al to an ce mutum ya daɗe na saban Allah azaba ta kazuwa take kwara ne haka ne domin tana da adadi da awanni duka zikir da ba ake a cikin laifin da ya Amma yace malam kamar yadda muka gani cewa malamai sun tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kusanci Allah. Malam tambaya ta ita ce wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah ne ko kuma bai gan shi ba. Ina jin baka zo karatun baya ba. An yi bayanin mazhabobi uku aka ja na ga akai da ka zo da ka ji bayani za mu iya maimaita maka duk abin da aka faɗa wanda aka yi kasa biyu a kai ba wannan yake assalamu alaikum a tuttahu alaikum abu za a buɗe muku ta ƙasa yakikum Allah Allah ya kishi muku da sharrin kafirai la ya ajuzu a cikin kada ɗayan da gajiya an yi ya yi wasa da asumihi da masu sukansa ko da rabansa wanda yake malam menene wanda ya sha gida ya yi baye ya saki matarsa malam ta saku ko da saku ba ta ba shi fatawa da malikiya ta saku Rashin menene ingancin magana wannan magana da aka yi a kan cikin Allah ko Jibrilu. Ayin abin da aka rin bayar dai da na fita da Allah sun fassara shi da Jibril sun fassara shi da cikin Allah. sai to tijarukun jama'atul janna ƴaƴan ku sun kamar wato abin da sun shan aljanna kamar wato su ne tsuntsayen gidan aljanna wa talaqa ahaduhum abahu ayyam zai gamu da babansa fa ya aqul bi sawti sai rike shi mahaifin fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu aljannata wannan shigar da uban da dan aljanna ƴaƴan da muke mutuwa suke mutuwa kanana shi roki Allah ya baka ƴaƴa masu albarka ko su tsawon rai ko su tsawon rai wannan ya rage nasu amma akwai waɗanda in suka mutu wannan tabbas za su amfane kan suna ƙanana amma su girma sai a da hange wannan bishara ne na masu ƙananan nan da suke rasuwa su mutu yana Allah ita yanzu ɗaya da ko ɗaya zauna ba sun zauna suna nan ne baka sani ba da za ka ce tara su ake a cikin kafala annabi Ibrahim idan alkiyama ta tashi ya ko kona ɗaya ta shi ne ya wajen babansa ko da an yanke uban sarka ya tafi ta huta ayyanka kuma suna neman baban shi ga shi cikin da shi ta yi tururin ba baban ku wani ya makalin tana wani ya makalin tana Allah ya ga duk ƴaƴan da su ga ga baba da ashe wannan shi ne ba Allah yake to a fata kashi da ta saboda tausayin waɗannan yaran na yafe masa a ta kawo ga cikin da cikin tsari ne sun ce kwarai a kwarai su tafi da kan tuwari wani suka fita da kansa ake nufi ba a kuma ka je ta kashe su ba to an kuma sun girma na aiki ya shi kuma ladan tarbiyya ko rashin ta zai bayyana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ba shi ƴan mata uku to yana son ba shi aljanna duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku har suka girma lafiya lau suka shiga ɗaki mijin su lafiya lau waje bat a aljanna aljanna ta waje ba a kansa kaga kanin ba ka tsara musu kalla ba sai ke da abin da ya taro tarihi ɗan mata kalla ka tura yarinya talla har ma ka san kowa da ke laƙa ta tsakanin motocin nan da tsakanin masu gini waye ka ga yarinya tana ta yawo da talla a kanta sannan a tsaya yanzu ba za ka dinga cikin fina-finai da suna kallo sun na hausan nan da masu hatsarin nan mun kama daga nan ka tsaka ko a tarbiyya ko makaranta abin da za ku ga ba mutane ba su damu da tarbiyyar mace ba kuma ya zo da maganar namiji ba da san duk wanda yake da yanzu namiji mafi yawa an kasuwa ne ko ɗan bosho ko wani ma'aikaci ko yake ɗan yi duk da ruwa rike ba haka nan ba akwai na Allah da annabi na gaskiya amma kuma da bukatun mu ma a ciki ko ba haka ba sai da kai za ka ana ta kashe ƴaƴa maza kuɗi don ka su su kama maka aiki amma mace ai ita sai da alƙiyama ladan ba ka yi na ka tafiyantar ka ilmantar da kwaye ka ɗauka ka ba wani ka ɗauka ka ba wani ka ga wannan na sai a lahira kwanan da wani malami ya wani abu ne wanda ya ba mutane kuka yana da ƴaƴa ba a san da mata guda uku a ce dukkan hadisi alqur'ani qira'a bakwai kuma da ahlus sunna hadisi qur'ani da qira'a bakwai ƴaƴan na fa mata guda uku sai da aka tsaya auren su sai aka ce akwai ƴan wasu da za a yi malamai masana qur'ani za su wuce musu tambayoyi akan kira'o'i bakwai su ga musu duk su a cikin alqur'ani da aka fara da yaran tambayoyi suka fara karatu a cikin shawar ta yi da ka za ta yi kazasan wancan ma su da zasan gurin da aka fashe da kuka wannan yi ya amfana ku sa da maka wannan hadisi to alhamdulillah da hadisi akan ka Allah ya kafa maka da aiki da wannan hadisi inda suke zuwa inda suke zuwa Allah ku an gama su a wata zai Kaga irin ta kama ta ba zai wal hadu wal hadu inna lil hadu zai. Azaki salawa'i. Ma ma jima uban ban da shi. Halu kunna da yana da salawa da kanti. abin da ya kamata a suna mai da hankali tana kan kayan Allah yanzu mace ta gari tana wahala kuma duk a da za ka kalla ka dinga kallon ƴaƴanta a jikinta yanzu wannan da ita zan haihu ita ma za ta iya rena min ƴaƴa za ta iya yin abincin da mutane cewa fuska su kallo kawai tsawon kuma tura tsawon hanci da da hasken fuska wannan duk shi yake nan da nan yawa da suke kallo da gazal mutum shi zai zo ya buga farashi da shekara da shekaru amma ka kalli mai tarbiyya wacce ka kalli mai ba amma tarbiyya kike a gaba addini kike a gaba ko mutum ya haɗa sharuɗan da ba ya ba zama da a kera masa ba ya mace ta haɗa waɗannan sufofin gaba ɗaya ake ce mai kyau da aƙida abin da samu ko mai kyau mai aƙida kyau da aƙida ba a kawo sosai aikin da yake hana aƙida kyau da yake hana aƙida ita kuka mai kyau da aƙida a ke tarsa Allah kyau da aƙida aikin nan fitina ne inda ta kwallo mujuji ta ganta waɗanda matan su har da suke amma saboda suna da kyau suna rike da su akwai wanda zai zo ta ce yanzu ne ko abincin nan ya fita ko kuma ya haƙura suna shayi To, bayanin da aka yi na ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, malamai suka fasara da yawa. Abin da yawon guda biyu ne kai musu farashi. Kake duk wanda zai sai littafin nan sai ya haɗa agogon nan. Kuma littafin yake so ba na sa agogon. Yanzu ka da samun siyan agogon saboda ne? Saboda ina son littafin. Wannan shi ne aka hana cewa kada ka sa sharaɗi a cikin kunshi ka kuma a cikin biyu ma'ana a ce lalle za a sai kaza sun hada da kaza duk yawa masu yin wannan wani abu ne in ba ya tafiya ana manna shi da wani a ce sai an ci shi duka ko a ce lalle sai da ba kuɗin gora da babbar karami duk kuɗin shi ɗaya shi da wannan ba a ware kana da musu kuɗi a wani hanya a musu kuɗi ko a ce sai dai ka siya ba dubawa yau ka gani wannan shi ne shi ne kusuran da ya ci fito game da wannan ba amma yana nufin aiwa kajara farashi biyu ba sun ce yi wa kajara farashi biyu a cikin littafin da aka rubuta na kasuwanci a musulunci ba mafi ba malamai sun halarta shi cikin da saudiya ba ka iya mallakan gida ko mota kayan mura rayuwa ta hanyar wannan cikin gwamnati za ta yi gida ƙato haka mai hawa ashirin mai shuka hudu kaga kenan hudu ashirin ana da nawa kenan samanin ko da masu gidaje tamanin sai a kuma da ce za ta cigaba da kowane sarrafa ɗan ƙasa ya mallaki gida zai je a tsawon shekara ashirin amma za a yi wa gidan kuɗi an kashe kaza iya goma bisa ɗari da adadin kuɗin nan take sannan kuɗin ya ba a adadin da shiga jiya har zuwa shekara ashirin da jiya ya zama nasa a wannan kuɗin sakar milka kuɗin ne hakan fota za ka ji kamfanuka suna su jinsa cikin hannu za ka ba kamfanin kuɗi hannu a dubu ɗari biyar da shi kuma zuwa shekara biyar miliyan ɗaya amma in shekarar ta fita ba baka samu ba ba je a ƙara ba ba ita wannan ake binka wani hadisi ya hana sai maka littafin nan kuɗi kuɗi hannu naira ɗari ba shi zuwa ƙarshen wata ɗari biyu aka karɓa masu ba shi ɗari shi kai ƙarshen wata yanzu baka samu kuɗi ba don su ce cikin baka samu kuɗi ba kuma a ƙara ƙarawa wannan shi a duk hana a ƙara ƙarawa ɗin wannan ƙarin na farko ya isa amma shan muhammad nasir din albani wanda almajiransa shi ya ci san da ya da wannan cinikin ba sai da kun masu siyarwa da sun yi don allah amma ba za su yi ba mutumin da yake juya kuɗi shi kuma da kuɗi ne wanda ai a masa a haka domin mutumin da yake da yake shi kaya da maka naira ɗari kuɗi hannu ba shi ɗari biyu zuwa ƙarshen wata in ka ba masa wata naira ɗari yana biyu haka ko ƙarshen wata ta koma su ba ɗari uku ha saboda haka shi yana zuwa miki cikin ba haram bane ba kuma riba ba a cikin sa amma shi ne kamar neman bashi da haka shi ne riba amma a ciniki riba ce wannan cikin kuma bashi wannan ne ya kuke shiga su kuma da mun da karamin kamu su gane wata kan a wani littafi kuma ba a wannan karatun take ba sai su rubuto ha aqalur rabbi مثل أقل المرأة حتى يبلغ الحلم أقل الرجل هي النفس مثل أقل المرأة هي كده ديار مشي حتى يبلغ الحلم حتى يشاوش ياكل صوتي ثم أداو بايا wasu da ake nufi dan ya tsakara raƙumi ɗari ake sha raƙumi goma kai kuma dan ya tsakara raƙumi goma sun ka yanki cikin yan yatsu goma yana da raƙumi nawa to hancin raƙumi ɗari sun mutum ya buga cikin hanci raƙumi ɗari sun ya sauka yanki masa gaba sai ba shi raƙumi ɗari idan ya tsaka sama ido daya shi ba shi raƙumi hamsin sun biyu da shi ba shi raƙumi ɗari in ba ɗaya ga shi aka tsaka na ɗayan ba sun je ki sai ba shi raƙumi ɗari idan ya aska masa gemu ba shi raƙumi ɗari idan ya daidai ki kusa kai biyar idan ya cire masa marena duka biyu sai ba shi raƙumi ɗari in ɗaya ya cire ba shi raƙumi hamsin duk abin da yake biyu kuni hamsin da ɗaya kuni hamsin abin da yake kuma ɗaya ne kawai jan jal da kuni ɗari ne abin da ya wani kuɗi a gadon baya sai karya masa final final final court sai ba shi da kuni ɗari dan ya kuɗi ba haka nan idan ya karya masa haƙori ɗaya na kuni biyar kowane haƙori ɗaya to a nan in za a yi biya mai wato ana biyan rabi in an kashe namiji a jihar cikakke in kashe namiji misali miliyan hudu to mace miliyan biyu kenan amma a gabbai daidai a gabbai daidai suke in ka cire wa mace ɗan yaka ɗaya rakuni goma za ka bata ko ka gaba ɗaya rakuni uku da fata ko ta gaba ɗaya rakuni uku da fata rakuni haka za a bayar haka gaba uku ko gaba ɗaya rakuni goma shi abin da ake cewa in aka yanke mata wannan dan ya karɓi hakumi goma in aka yanke mata wannan guda biyu dan ya tsuji ya ashirin in aka yanke mata dan ya tsuji hakumi talatin in kuma aka yanke mata dan ya tsuji hudu ya da hakumi ashirin da suka haura suliki kuma ta dawo rabin namiji sai ba yake cewa akwai masiratu hawan kallat kalma sannan mutuwatuha wa kasrat malaha kuka ɗan ya tsoku ya tsumi kwanakin ɗan ya tsoku kuma na tsumi yashin shi na abin da hadisi ke nufi cewa idan mace ta go daidai take da namiji abin da duk take sulusi sulusi amma da ya haura sulusi ta kuma ta dawo biyarsa ta dawo sai wa rabin nabi kuma su irin kashi suna makale a wannan irin a cikin wanda ya yi saka a yanke masa hannu idan buku dinar ne idan kuma wani shi ne zai yanke masa hannun da ba shi rafi hamsin a bakashin hannu ɗaya wani mawaƙi mun jiji ta yadu أنتم إلى أسباب مدية ما بعدها قطع في دينار تناقض ما لنا إلا السقوط له وأن الرجل مولانا من النار وأن الرجل مولانا من النار الحمد لله أتي أنت سأتلقوا قنجينا أينك تا كما أتي إن كما وني أتي أينك تشكم أتي يا بايك دا راقني همسك أنا أعطيت الصلاة والغرق أنا أقول لازم تشكم وشنو don tsarin Allah da bauta. Shi da malamai suka fara fatawa duk da aka gan shi kashe shi. Malam yake ce masa izzul amanati aghlaha wa arkhasaha zillul khiyanati am hikma al-bani. Sai masa aiki ai ba ta amsa. Izzul amanati aghlaha sai ba ta daukaka rika amana. Lokacin da hannunka ba ta tsaka ba tana da amana ta zama kudinta har ya kai adadin wannan. وأرخصها ذل الخيانة wato amma inci kuma sai ya gwanjanta ya gwanjanta ya gwanjanta ta koma a dunare a yau shi tana da aminci ko sa Allah ya mata jiya da rakumi lokacin kuma da sai a inci to ta yi arha an kaɗa mata ƙararrawa ta da ko dinare Saboda idan da Allah ya sa kuɗi mai yawa ɓarawo zai sata kafin a yanke masa hannu to da ɓarayi ƙananan ɓarayi su cikin duniya. A sai mutum ya saci raƙumi hamsin ko abin da ke kima da raƙumi hamsin kafin a yanke masa hannu, da da ɓarawar raƙumi arba'in da tara da ɗugu tara za su shiga duniya. Kuma da Allah ya ce wanda ya yanke ma wani hannu jiyar ita ce rubu duniya. da masu yanke hannun kowa ta ba shi wajen shekarya ma hannu ba ne suna ne amma karishin da yake doka ce sai aka yi tsada da shi nan kuma yake ha'in mutum ne sai aka tsakar da hannun kuma akwai hikima a kan mai tsada a kan mai arha shi wanda ma lokacin da suka mulki biyu da fahimta ba suna turawa suka yanzu akwai yaƙi da aka mutu da shi duniyar musulmi sun tafi gida hudu sun ka samu gida hudu kuma hakan muke amma da suka ce ka suna farko yan fundamentalist sunan da aka samu su kenan suke masu sallar jam'i biyar masu ajiye gemu masu karatun hadisi masu karatun qur'ani masu san annabi masu tsayawa a kan hanyar sa da kira a shari'a musulunci suke fundamentalist na biyu traditional su ne su kuma yan gargajiya suka ce su waɗanda suke riko da al'adu da bid'o'i da waye da sauransu wanda su musulmi ne amma musuluncin bai zaɓi ba sun fi riko da gargajiya da al'adu da bid'o'i suka ce wannan su ne kaso na biyu suka ce kaso na uku su ne kuma ƴan motsi su ne ƴan bayayyu masu cewa a mayar da musulunci ya zama da wani cewa modernize a modernize da musulunci su ne masu wannan da a wacewa aka mace ta yi mancin juma'a don ta nuna cewa mu ma musulunci yana da kyau su ne masu zuwa su kai ziyara wajen binne fafafuwa wajen a samu haɗin kai da kafin da musulmi su ne masu cewa Allahu marhamtu bi qadr rahmatihi ala al-insaniya wa an yaji kan fa gurfatan sayinsa ga mutane haka ta ce Allahu khafif qawli azab da wasu ba haka ba saboda kasu bata da ƴan uwansa kafare da haka Allahu khafi anzil azab da kashi rahmat da a wannan ka ko ta dan wuta ne sai kana roƙon a wutar a kan shi a class 3 ko shi a class 1 kaga wannan wato masu kira a zo a zamanantar da addini abin da ake zargin musulunci da shi kafirai suna cewa an ba mace biyu an ba namiji an ba namiji biyu an ba mace ɗaya akwai ba sa so zo mu gyara mana mu ba mace lallashe shi na mijin ya yadda tun da haƙƙinsa ne a ba ta rike a saurayi an yi mutuwa mu je mu lallashe namijin sai ce Allah ya riga ya raba haka amma shi namijin tun da haƙƙinsa ne shi yadda a raba da yake wannan bai cika mu da ayar ba sun haka mu lallashe shi a raba da yake don mu nuna a kwakwale za a iya raba da yake sai ka sa mata kalmin nan tun duniya kun ga wannan amina hudu sai aka ɗauki ta aka zo suka rasa masallaci da za su cikin coci aka je aka haya tsoro kuma da yake coci ba ta zuwa aka je aka yi sallar shi ta sauran sallar wata ɗaya namiji wata ɗaya namiji wata ɗaya namiji haka aka dinga yin sau to da aka sai ka eh sai ka kafa da jambaki kuma ga wata kafa da safa haka aka dinga shi da so ana haɗa kafa don tsabar shekantaka da shekantaka sai ba wai mata aka ware a baya maza ba a'a haka aka dinga yi namiji daya mata daya namiji daya mata daya namiji daya mata daya mata namiji a tsakiyar su mata mata a tsakiyar haka aka sallar akwai kasar na bidiyo akwai na shiga intanet har wajen kuka duk sun nuna da kuka da komai sai cikin da wanda zai je ya a cikin mutum na haka aka ko mamu dan wani irin da kwaɗan kwani babu kwaɗan kwa ita ita imamiyar juma'a ta ɗan farkon jin zari haka eh dan guntun da ya nono kun ga wannan shi ne a abin da ya faru haka wannan hadisi abin da yake nufi kenan kuma mace tana da yadda ta namiji har sai an je sulusi ana haura sulusi ta kuma ta dawo baya ko kuma kima da Allah ya haka yawa idan islamiyya suka ce su kuma waɗannan kasu kamsu suka waɗanda su kofar don su ma da addinin musulunci su ne masu kira a watsar da addinin musulunci wanda bai dace da wannan zamanin ba sai suka ce to kaso na farko sun fi haƙƙi wannan na ƙarshe na abu ne waɗannan kuma na biyu ɗan musulun mu suke a aiki don suka rubuta addinin mu yi mana da kuma mu taimaka musu ba suka ce to abokan haɗin biyu su ne ƴan traditionalist su haɗa kai da ƴan gargajiya cikakken fundamentalist shi da suke bayani yana nan a wasu zan zai shi sashi ne ba ku zai da takardun da aka rubuta a kan wannan kashe-kashe wasu da shirin sa mene ne islamic democratic islamic democratic haka tashin din haka da yake Allah ce assalamu alaikum dangane da taron da suna ana gaskiyar lamari domin wasu suna cewa wai ba a yi ba an yi mana ɗaya aka ba a yi ɗayan ba taron kama biyu ne akwai na malamai da sarakuna da manyan ma'aikatan gwamnati akwai kuma sanar da takardar taron da aka ce za a sanar a taron farko a taron farko bayan sarakuna da malamai da manyan ma'aikatan gwamnati sun yi jawabai a ƙarshe cikin ya ɗauko magana ya ce sabon gurin nan sai an yanke matsayin da za a ɗauka. Sabuwa ya faru a faɗa abubuwa marasa daɗi a kuma ƙwaƙwata mutane rai a tashi ba a yanke komai ba. Kuma an sha irin wannan taron na shirye. A tashi a wa'azi a kabbara a watse ba a faɗi kuma me mataki da ba. To sarkin dushi ya faɗi wannan. Daga nan duk wanda ya zo su ɗaura akan magana su ce lallai ka abin gudun sai an yanke mataki. Sai aka tada hankalin munafukai da suke tare. abin da ya gaya mana cewa a daren an siye wasu manyan manyan sarakuna da miliyoyin kuɗi na tashin hankali wannan ba sai ce su wani a tuba ya ci shi sai da ce gaya ma ai ka taɓa cewa kai ka taɓa cewa ta yi na dama da ta samu kanta a cikin musulmi sai ake ban san lokacin da kuma kama musulmi ba dan na ban ranar na san kama musulmi ba ne to ban san ranar da ka dawo musulmi ba haka tuno ka da gane musulmi har da shi ka zo ka kama dan sarki yake da wani cikin sarakuna yan kanana ina mai akida shi sosai cewa sun da aka sai sarakuna da shi waɗanda suka siyar din mutum ya bari haka ba su taɓa koya wa musulunci musulmi baya ba sai dai mutum zuwa Allah ya kashe su an sha an zo an faɗi cutar da aka yi mana a soja a immigration a custom a siyasa a tattalin arziki a zamantakewa a ilimi a komai sannan kuma an faɗi har an buga a bayanin wanda ya siyi Dave Cross ranar Talata sai wannan bayanin kuma ta yau ma an shiga ta fito da kowa an kan daga sai ba mu da musulmi ko daya alhaji kuma ba shi don ne alawo shi kadai ne musulmi a cikin shugaban sa shi kuma a tajiya shi cross ta jiya nuna shi da kuma ya cikin da shi ko ta abuja shi da aka fire shi da ba shi ba musulmin kwarai ne to yanzu ba musulmi ko daya ko da ko duk ya share musu kafa ba a da wani soja babba a kasar nan ba shi shugaban kasa da ba shi daya ba musulmi manya manya duk kasan gaba ki ɗaya na kasan nan ba musulmi da ba sa biya kare sun yi taron da ake yi sun bi bayani cewa mutum ɗari uku da talatin da uku ke jin halattarsa tabbas mu samu damar halitta ba don su kai da hudu da wani abu to a wannan adadin kafirai su ne suke da kure ta yanzu mu san cewa kafirai mu ba su ba mu faɗa haka Allah ya ce kafirai su ne ɗari uku ɗari biyu da talatin da uku musulmi ɗari da sittin ɗari da sittin na ɗin ma fa sun haɗa da ƙira da cinnaka da kuda da kado da shi da ba musulmin wai da garfaci ne ba dukansu ba a akwai na garfaci amma ba su kuma ba don dimokuraɗiyya aka ce ana yi da kuma dimokuraɗiyya sharfinta idan aka ce ga jam'iyyar malamai ga jam'iyyar karuwai sai malamai arba'in da tara suka jefa ƙuri'a sai karuwai hamsin suka jefa to yanzu gwamnati ta karuwai ce saboda rashin ƙuri'a ɗaya ta malamai da za su samu karuwai da ƙuri'a ɗaya da za su haura kuma karuwai a nan sun kamo malamai da ƙuri'a ɗaya sun haura su da ƙuri'a ɗaya za ta suna da ƙarin ƙuri'a biyu wannan ƙuri'a biyu su ba su dama su kafa gwamnati su abin da suke su kuma a ƙarƙashin malanta wannan yana daga cikin mafi sharrin tsarin dimokuraɗiyya kenan kawai kowa zai iya zaɓen shugaba. A wannan taro da shugaban ƙasa da lalata duk ya da suke jefawa. Ba wani ɗan ƙasa a wata ƙasa da ake demokuraɗiyya da suke jefa ƙuri'a sau biyu. Aka ce a jefa ƙuri'a sun fi mu da arba'in da hudu. Ɗan kasuwa ne ya ji abin. Suna dama demokuraɗiyya tana da rukuni tana da aƙida tana da arkan kamar da musulunci da ke da arkan guda biyar. demokuraɗiyya ba tana da arkan guda biyar akwai quality liberty hospitality menene nationality da equal da quality a equality suna an faɗi ƙa'ida kuma rukunin demokuraɗiyya wanda ba mu shi ta rushe shi ne mazalar ikari za wa mafi yawa shi za su riƙe mulki kalmar shahada ta kuma shine gamma of the people by the people for sun yadda demokuraɗiyya shi ne kalmar shahadar demokuraɗiyya addini ne da suka kullum shi shi da Allah ba mu iko mu rushe shi amma demokuraɗiyya ta kwanci da ɗauka ɗari duka yadda Allah yake da ɗan sanda yake da kwanci yake da shari'a yake da bauta yake da haka dukkan demokuraɗiyya a kuma tsari da kuma doka kaga sun zama Allah ke da Allah sai ta doka ga masu yin doka kuma wajen doka idan mu talatin da zai muka daga hannu muka ce a daina kaza idan talatin da shida suka daga hannu to sai a zartar da wannan abin ya zama da kafa a kan mu yadda mu amma sun ci shi da ya ai saka kullum kokarin da mutura zalunci ake domin suna ɗaya kadai duk wanda mutum ba ɗaya kamar su ba su baki da ka ba ka san manufarka to an yadda ka zalunci kaɗan ka biya wa mafi yawan bukata. Akwai da haka ne aka wa mutane bayani da sarakuna da waye cewa ba haɗarin da muke ciki wasu gamsu sarakuna kuma sun ce wallahi kuma suna raunin su suna tare da mu. Sai ka mu mamaki a cikin manya-manyan shi da sarkin gandu. lokacin da za a naɗa shi kowa ya ji jawabinsa kuma ya kuɗi kuɗi da waya da aka yi kai masa har an sa gwamnan sa aleriya shi aka ce malamai sun taɓa san su da ci ta addu'a su hau su gari su tsora ciki gwamnan cewa sun ya cire shi kuma za a ma na gargajiya ne ke mu kuma za mu yi taron mu naɗa shi na musulunci kuma ya ce har yanzu ƙur'anin abdullahi da gwamnati ya rubuta da hannu da takobin da ya yaƙi da ita da sandar da ake riƙewa su aka ba shi lokacin da za a nasa shi akan mulki za ka wannan duk kayan jihadi ne duk kayan jihadi ne sai aka ba za mu aje addini to kai ba mu ai babban rahamar ce shin waɗannan da aka gani sune alhasu iman sa suna dan tasowa amma wasu sarakunan kan har ma su da aka faffasa musu baki a gurin wasu kuma an kuskure musu albarka kuma alama sun zai ta fara da mana cikin su mun ga alama kinuwar ta bai ta kan sun wannan shine abin da ya faru to daga nan aka ce to sai da ba ta karantu ba gwamnonin da aka gayyata sun Najeriya ba wanda ya je gwamnan zamfara sai na Kano ya tura wakili sai ya tura wakili amma kuma ya shigo da kansu da tura wakili ba dan abin ya fi karfin wakili har za ka je ɗaurin aje ka je biki ka ci walidi ka je wasiƙa taron su je mai nuna makoma sama da mutum miliyan tamanin musulmi su ba ka da lokacin da za ka je wannan sun ga amfanin ko ka saka kawa. Farin ko ba san da shi da na wani gwamna a gaya mana ce wallahi sun matabari. Wata kwalloni yadda suka tsoron Ubasan da Allah ba ta tsoron Allah haka. Sai da Ubasan ya kira su da ku za a min tsawa da kashin da kuka yi da kuɗin da kuka yi a kasashen wajen da ba a samu ɗinsu. Da shi na kafa ba da wanda kofa da kawai da dole shi suka yi da kuma har su sai kuwa shi na ɓarawar ne amma ɓarawar da ɓarayi ba ko na zuwa su ne so wasu kuma su ya a wai taro suka wajen wani ɗan aure suka yanke cewa ba za su zo ba wannan ya sa bayan an gama da aka ce to malamai su kowane gwamna gida su kowane sarki gida kuma su kowace mutunta ta malamai su yi su bayani cewa ga inda aka fara kuma ana so za a gaba cewa nan samu su mu an samu cikin tawaga da za mu cewa yanan jigawa yobe maiduguri bande bauchi sai mu dawo kaduna litinin sai kuma su yi nan wasu su bauchi ta kwakwato su cina zamfara ta kwakwato sabi dawo sai kuma su yi nan haka aka kasa duk kasan nan an kuma yi ba aka ce kuma su su jidda mana daga bayan ɗan musulmi shi abin ba magana kabila ba ce ta addini ake yi kuma aka kira imamurai waɗanda suka da su gurin taron kuma aka ce su ji tattaro mana ɗan uwan musulmi imamurai da suke kan su zo a haɗu da ɗaya magana ba ta a wannan ba ce to su ne aikin su kuma su waɗannan za su kawo rapot kun ga akwai taro na wannan kuma kuma taron karanta aikin da aka yi wa wanda ya zo ya karanta wasiƙar Obasanjo na abin da ake nema shi ne yashi Ahmad shugaban ma'aikatan Najeriya. Ya yi so ya yi ya yi Ahmad. Ya yi Ahmad, an shi ne. Aka ga shi wannan wasiƙa ya zo ya karanta mana a gurin cewa abin da aka jima daga Obasanjo bayan ya yi wulaƙanci ya yi kaza ya yarda zai yi ɗaya. Wannan kuma a cikin abu shida ba zai yi biyar ba. Wanda zai yi shi ne shi shugaban wannan taro da ake na harkar kamfani ne ne an sa masa mace wani ɗan kata mu da shekara tamanin an da rikar ma yake shi ne shi yake cikin musulmi ta ta tsarin fakuka cikin su na baran su dukkan su limaman ce shi kuma kuka din shi ne aka sa masa musulmi shi kuma ce da ki wata aka yi mana dabara aka ce da shi ta tsarin musulmi da kuka kafin su ɗaya kuma haka canji ne zaman kansu su ba wani mutum su wani bane wannan shi ne wani abin da ba su dinga iya yi a cikin wannan aka riba biyar abuwa sun ta maimaita cewa ba fa ana roƙon su ba san waɗannan abin ba ne ba roƙo ake ba haƙƙi ne namu ba wai roƙo suke ba dole shi a yi ba kuma ana roƙon a yi fifty fifty ba ne tun da yanzu an ba su kuma ne ina tunanin wata a roƙe shi da ba a roƙon ku ba san da komai abin da za a kasar da shi ba a yi abin da muke so ba yaki a cikin ta kasa. Wanda magana tana sauyi, sai in ka ji ta tabbara za ka yi tun da kai kan fama. Amma irin waɗanda aka tara masu rani a da masu yallaɓai labai da ranka ya daɗe ne. Suna ka da su sai ka tafi da su alhakin imani. Yau, an ka ɗauko wannan sai abin nan. Aka tattaro bayanan guraren da aka je aka ce su a zona da malamai da kuma rahoto kuma ba da rahoto inda ya ba su zo jami'ai sun zo duk yankin kafin da gaba ɗaya sun zo wannan taron shi muka yi wancan kuma obasanjo sai kiba da amsa a kan wannan abin da aka aika wanda shi ne za a sarki musulmi su ya karanta ko ba ta yi na kiba da amsa ba wanda aka ce ta yi shi sarki musulmi ya zo da kansa shi suka magana da ya ce turo wakili ba su zo da kansa su yi magana sai su sarakuna suka ce shi da dama wannan jirin ne guda aka yi a kasfin council for islamic affairs a kasfin council for shari'a in nigeria a kuma jama'atu nasarar islam suka haɗa wannan tsara shi jama'atu nasarar islam su ne sarakuna da waɗannan malaman idan tun da jama'atu sun ci wasu da wanda su karanta mutane kuma rashin abin da za a karanta mutane a wancan sashen shi dawo jama'a suka tashi da shi aka rufe kusa aka ce a fara ba ba a mata iska sai ba su da abin da aka karanta ba za su kuma ba mutane su tsaya a jikin su ba su ba su da wata amsa haka sai dai aka ga wannan taro za su ci su samu amsa kuma aka ga sai kuma muka ce ko su ko mu su je mun yi taron mu to sai muka ga in mun yi taron da mu dai mu ne da mu muka saba yin taron tun da muke so su jawo kuma an da sake rafa sai muka ga wani ajanda da za su yi an ce an sa da za a dawo sai ya ga ke kuma da amsar dan mu tare mu daban kuma tara kuma su ware kuma su ke so a ja to wasu ka ware ta shi ba a je ko ina ba wata ne ya raba tafiyar kuma aka yi ba za a sake haduwa ba shi yasa aka ga masu yawa su dan fakko in tafi da yawa masu ramin imani ba masu sanyi ba masu ramin imani haka wani sarki yake an yake masu ramin imani ne kana mai Allah zai maka cikin da baya kashe kana kasa da saba'in kasa da saba'in kana banki kullum ran kai da ne kai kullum kana kai na kai kullum kai so ake ma kullum girma maka ake haka so Allah ya maka fiye da wannan ka kusa mutuwa haka wani sarki ya faɗa a gurin mun ga sarakuna su ta gumi yadda ba ku kuka yi danta sai dai a cire wannan rawanin akwai da kama shi ne kita wallahi a kan addini ya yadda a cire wannan rawanin bankan da ba shi da amfani in dai ba aikin mutum da lari akwai wanda ya nuna sarakunan cikin malamai da kuma suna abin da ya kasa addini suna zaune duk kuma ka sarki ka halarta shi ne wanda bai da lafiya duk suna kun gan kuna abin da ke kasa addini da kuke da zuwa gidan masu mulki duk kuma a buɗe a cikin ba a buɗe wani malami ta sun ce har da gane masu kuɗi suka zo a cikin shekara kuɗi ya ce kun suna wannan addini da mutu suna duk rawajin da naku kowa ka faɗi kakan kakansa da shehu zuwa ne za su ta yanzu kamar kano sarki al'anu ya ba su da musulunci wurin da kai duk sarakunan albarka sun da suke sai muna girma masu idan sulaimanin wannan kan kowane aka faɗi a kubin bauchi kowanne aka faɗi cutar da ta kasar da jihadi su da aka naɗa ku sarakunan jihadi sarakunan musulunci a su canza muku suna zuwa sarakunan gargajiya a kwanci komai yana da daraja komai an faɗi matsayinsa ba da sarki kana ke kiyaman ɗin laifin jimar da ke cikin irin sarki za ta fasar ɗinsa Hanya kuma zai iya taka ko da sarki sun yakanta shi ba shi da komai a rubutu sun ce wa sarki komai don an ji kawai constitution da ta kare shi sai dai an kare mutum kan mutum haka da bai da wata daraja a constitution din Najeriya to wani ɗan ya fi wannan musuluncin da zai ɗaga ku sai muka ce duk razana da ake ana cire su ana cire su shi da ku ga muka bari ake ta cire ku abu biyu na ɗaya ba sa tsayawa akan musulunci a biyu kuma an sunan gargajiya idan kike da ku sarakuna ne na musulunci kuma za ku tsaya tare da mutu ta mutu ko ma za mu tsaya tare da ku sai dai a mutu duk wanda ya zai kira sarki sai dai tashi da jin daki haka su shuru ba kenan sun da mu ake muka ce muna da ayi muka ce kuma ko dole a bani su abin da ya sa kenan ake bulakanta ku a ce an tsira sarki an dakatar da sarki an kori sarki an tsira rawan sarki ya san da mutum a jiji ba ya tare da mutum gari kowa zai koma shi ya shugabannin ɗari ka kajiriya sun zo a mutum jami'a a zo ga nawaye sun zo ga waye ga izalu duka biyu sun kowa ya zo ya yi jawabi a wasu duka sun gani an kira kajiriya da haihu na afirka ta yamma ta yi jawabi an kira ta ta yi ta yi jawabi ta haka din ta yi bayani duk malamai kowa ya bayani a ƙarshe kuma abubakar jibril ta yi jawabi duk malamai sun yi ta jawabi sun aka ce kowa nan shi ke komawa jira da kuka gani nan su je ya kira wa mutane cewa a girmama ko ki girmama Allah kuma kenan yanki jariya su girmama ku yan kajiriya su girmama ku a suna su girmama ku yan izala su saboda mai kusa tare da Allah sai Allah to musamman naku na wajen igari sannan kowane kowane gwamna ya zoce da kyawun da suke ciye ciye jiya na kama sai yawa ma yanzu cikin musulmi san ba Allah ya ci shi ba kan ne ya ba shi sannan kasa arne ne na tosa shi ya dauki shirgar ya muka cikin mu kuma haka aka ba aka da yawa kuma a shi rashin darajar su rashin addini yanzu ai ku za ku ji uwanku ne wannan sarkin kuma duk abin da ake shiga a ƙasar nan an fara ko da da shi yanzu yake yana ta da musulmi kuma yanzu shi bai fahimci ba wannan hatsarin ba in yadda ya da uku ce wallahi sai da aka zo aka maka wannan bayani kuma suna zaune ne hatta Buhari bai fahimci wannan hatsarin sosai da yadda aka masa bayani duk da su fa aiki ba san da ya taɓa da kowa ba sai ce wannan taron a ƙara fa lokaci ya zama kashe da suka je mai duguri suka ci duk wasu abin da ke kan bala a wasan ya turo an kashe kaf yanzu ba mutane a gurin akwai makamai za a aka aji saboda irin yakin nan na boda za su guji na kashe akwai bataliya a boki duk makamanin da za a hawa ta sha kilomita dubu a sama su shara za su guji na turo an kwashe an kashe kudi to ka kai nan gaba duk wanda ya ƙara zuwa maka da arewa ya yi mutum magaci masu ta'awar a'a ai ka san da za ka ba san da ta ka kai arnin are arni ne ne dan dama dama wanda za arni ne dama dama kuma ya bai mana ya samu dace ba na kamar to shi ne yanzu sai dai a jiya ki kawai kuma sun gama namu tare mun dau namu mataki ya ci gaba da addu'a kuma a jira إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاش درسنا أربعين saukuna ashirin da takwas ga watan biyu shara ɗari hudu ashirin da shida wanda ya zo bakwai ga watan hudu ga watan hudu watan hudu dubu biyu da biyar za mu tashi alfaslu sabe azzur wal qurb أما ما ورد في حديث الإسراء والضرب آية من الدنو والكفر من قوله تعالى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى abin da ya zo a cikin hadisin Isra'i kuma abin da yake shine zahiri na ayin nan da Allah yake cewa dunuwi na kusan al da kuma kusan al-dunuwi wal qudum ma'anar su daya in kauli shi yake cewa dana fata dalla ya kusata ya kara kusata فكان قاب قوسين او ادنى kaga zo kamar bakin bakaju fi kusa da baki wato bakati aktar al-mufakkirun duk yawan malaman tafsiri suna cewa annad duluwa wannan kusanci da aka faɗa a wannan aya waye shi kusa da wa suna cewa annabi ne ya kusa da jibrilu ko jibrilu ya kusa da annabi suna sa a mala'ika jibril ya kusa da Allah ko Allah ya kusa da mala'ika jibril kuma annabi ne ya kusa da Allah to wannan fasalori guda hudu su ne ake yawo a kan wanne ake nufi wanda malamin zai mana bayani da gwadon fahimtar sa da kuma abin da ya nakalto daga malaman tafsiri akan wannan ma'ana sai fa aksar mufassiri yawan malaman tafsiri wannan duwa abin da ake kusanci wa tadalli da kara kusanci don kasimun mai rabuwa ne ma bai na muhammadin wa jibril tsakanin mala'ika jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam aw tasdum bi ahadihi ma min al-akhar kuma ɗaya ne yake ɗauki a shi daga ɗaya aw min as-sidratil muntaha ko kuma ya kusa zuwa inda sidratil muntaha take قال الرازي قال الرازي قال ابن عباس محمد زنا النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم زنا يا كساتا فتجلى يا كساتا بفضله إلى الله سبحانه وتعالى وقيل وسكت معنى دنا أي قرب يا كساتا وتجلى يا كار كساتا أي زاد قربي يا كار مصور sai ƙara matsuwa kenan wakila kuma bi ma'ana wahi sa'a da bana da ta dalla ma'anar tsaya ai karuba ana nufin ya kusa wa haka makiyun wal mawardiyu an ibn abbas هو الرب جنان محمد فتجلى إليه أي أمره وحكمه sun yi fassara waɗannan malaman da aka rahoto cewa annabin Allah ya kusanta annabi haka dalla ilaihi amurhu kuma al'amarinsa da hukuncinsa ya ƙara kusanci da annabin فكان النقاش عن الحسن قال دنا من عبده محمد يا كاتبا محمد فتجلى اي فقط منه فقط منه في قال كسنتسا sa'ar ya nuna masa ma sha a ayyukiyahu abin da ya so ya nuna masa in kudratihi da karfin ikonsa wa azmatihi da kuma karfin mulkinsa qala qala ibn abbas malik ibn abbas ce muqaddam wa mu'akhkhar ma'ana magana kamar an sa shi gaba ta koma gaya ne ta baya ta koma gaba ai tajalla rafu da kulli muhammadin wata shimfiɗa ce ko iya mai ban sha'awa أخبركم من الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أدرى الإسرائيل ليلة المعراج وكان عليه سبحانه أكم أن نمسر يركن فلا ثم رفع أكا أجاشي فجنا من ربه يكفى الله ثم أن معلم قائد تفكرنك أساس إجتهاد لنا تفضل قال فارقني جبريل a wata ruwan yadda jibrilu ya ni wan tabat annin afwatu sai sautuka suka yanke gabari na wasari kalama rabbi azza wa jalla biyo maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa hanatin fi sahih عددي جبريل إلى سدرة المنتهى ملائكة جبريل يا عودني هم سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة Allah ya riwaya ya kusanta wata dalla ya ƙara cika hatta kana min qaba qawsayn ai yanzu maka qaba qawsayn wato tsakanin ka ba nisa amma tsakanin dangu ne na bakin baka guda biyu suna ajabu da suke ko adina ko ma mafi kusa da haka fa'uha ilayhi sai masa wahayi bi ma sha'a da abin da ya sai masa wahayi فأوها إليه خمسين صلاة يبقى صلاحي أجاء صلاة خمسون وأن من كان ساعة حديث الشرائي أربع شهران تلك خمسون أتكالك يوا حتى داو بيار وكان حديث الإسراء هو عم حديث الإسرائي وأن محمد بن كعب هو محمد جنان ربه shi ma ya yi tafi fassara cewa Muhammad ya kusanci Allah. Fakali ƙaba ƙausai. Fakali da akwai bin Muhammadin adana wa buhu buhu. Mahalicci da Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi, hatta ta da minhu ka ƙaba ƙausai. Zama kamar bakin lambata da ainihin bata. Fakali da akwai bin Muhammad wa junuwa Allah. kusanci da Allah ya haddara ba shi da iyaka wa min al-abd bil hudud wa min al-ibad bil hudud mutane su ake wa nasu kusancin hajji amma na Allah ba shi da hajji a fata ta kai kenan وقال ايضا انقطعت الكيفيه عن الذنوب بعد ذلك كيفيه تدنور الله ولما يتم الله يسأل شر ابو شده ko abu bakwai to ya kubuta a aƙida na ɗaya a tahari na biyu a tafi na uku a tafi na huɗu a tafi na biyar a tafi na shida a tawi da bakwai a abin nan abin nan gudun gudun shida abu na shida wani abin guda shida duk wanda ya fata babin aƙida wanda ya fatar da shi التعطيل التمثيل التهجيد التعويل التحريف والتشبيه والحصول الالحاد suna sa ilhaji a wasu gudun don suna gona a maganar Allah ilhaji ne waɗannan su ne asbabul halak waɗanda suke kawo halaka suna turbuta mutata التعطيل التعطيل ما هو التعطيل؟ هو نفي صفات صفات الله تعالى نفي صفات الله تعالى أو نفي بعضها شكل ركعتين كل سكين الله أو كل شاش سكين الله وانت شاكي كرا التعطيل جميع التحريف التحريف تحريف النصوص أقول لك التحريف شيء تغيير النصوص عن ظاهرها عن غير دليله akwai akwai lafazi akwai ma'anawi har rikuna da kalma an mawaɗi a tarif kenan an rubuta ko na uku a tashbih a tashbih shi ne wato wato mislin shi musawiyan lahu min babu jihad kamanta wani abu da wani abu ke shirye ta wata fuska ya ki kira tashbihi sai a tamfil shine na hudu abin da ake kira tamfil shine isbatul misl shay musawiyan lahu min kulli jihad kamanta wani abu da wani abu ke shirye ta kowace fuska shine at-tamfil yadiyar at-tashbih shine as-su'al bi sifati kayfa an ce Allah ya kusanci a ce yaya ya kusanci an ce Allah ya kusanci ka ce yaya ne wannan tambayar bid'a ce ba iya da ba sai ga imani yayi sai ce kuma ya bawa kansa sani sannan sai at-ta'wil shine ta shida at-ta'wil yan kasu ila salatu a tsakani amma abinda suke kira ta'wil shine wato shadun lafazi an zahiri ji dalilin muta'a sukar da lafazi daga zahirinsa da wata da'awa da ake nufi a na zo a cewa yana nufin ya tafi a wani abu shi ne zahirin ya zo ba sukar da lafazi daga zahirinsa da wata dalilin da aka yi da'awa shi ne tawili Ihi makabul akwai kuma fasin akwai a tala'u da nufus أنا نقف شيء الإلهاد شيء الميل عن الحق قلت وهكيا والذين يلحدون الشعب ماشي يلحدون في آياتي إن الذين يلحدون في آياتنا ما يخفون عليها الإلهاد وإن كنت أبوه حلقة أباب التأكيد أو قدامك الإلهاد الإلحاد الإلحاد متقونات إيه وقال أيضا فشين معنى انقطعت كيفية أنت أن لا يكسنتو بلا لا يكسنتو ذات الشيء من يد يكسنتو ألا ترى كيف حجب جبريل عن عن دنوه وحيث يسأل جبريل لك كسنتو الصباح ودنا محمد إلى ما أجيء قلبه har manzon Allah ya kusanci zuwa inda aka aka sanya wa zuciyarsa ma'arifati Allah ya sauki sai sanya ku aje a cikin zuciyarsa al ma'arifati na sanin Allah wa imani da imani da Allah haka da Allah ya ƙara kusanta a da sukuni kalbihi da nutsuwar zuciyarsa ila ma ajahu zuwa ga abin da Allah ya kusanta da shi wa zala an kalbihi shakku shakka ta gushi daga zuciyarsa da lurfiya da kokonto على القاضي الشهدي وفقه الله تعالى اعلم ان ما وقع من اضافه الدخول يجب عند ake wato ya afku min idafatul dunuwi yawa ta kusanta jinjin kusanci da kurbi tsakanin Allah daga Allah ne au kusanta zuwa da Allah laysa bi dunuwi mutane ba kusanci ne na guri ba wala kurbi ba kuma kurbi ba kusanci ne ta je هنا ولي قرريبا هل كما ذكرنا أن جعفر بن محمد الصالح كما ذكرك رواية هذا محمد وانا تجينا كامك رأي ما تتوكيد كان تفسير وانا آية شهر يا كيف أنا تتكلم ليس بشنو حد شما ياتي بدنو بني واتنا واتو حقيقة وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه yana nufin kusancin annabi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci iri biyu al-istiwal ma'anawi wa qurbun minhu abin da ake nufi ga wannan fassara na al-qurb fi al-qurb ma'anawi shi zamanatu azimu manzilatihi bayyanar da girman matsayinsa da tashrifu rutubatihi da kuma ɗaukakar darajarsa wa ishraqu anwar ma'rifatihi da kuma haskatar wato hasken wato cikinsa da mushahadatu asrar jayyihi da kuma ganin sirrin jayyihinsa da qudratihi da ikonsa da min Allah ta'ala lahu mabarratu da kuma alherin da zo masa daga Allah min al-jinn وتعنيف دكما كنت الدهي وبطن دكما شمس قامة الحين وإسلام دباش كأبتي ويتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وشكرا أن معك ينزل ربنا ألا نافصر ونظام تسمتي ألا نافصر يعني ألا يتفصر شيبا وكان سفني kuma ta ce maka kai ba yanzu sai ka kai fa huwa in ya ce a'a ni ma ban san kafa huwa ba haka ce ni ma ban san kafa yanzu ba shi ne amsa wanda ba iya da yake kafuwa ba Allah ba shi da aikiyar da zaka iya kamanta shi da ita sai kama da kowa ba kowa kuma ba kama da shi ba duk kuma yin abin da zai suranta a zuciyarka na wani abu da ka taba sani ne ko kake tunani ba a tunano haka Allah yake da dukkan shi makhluqatullah wa tafakkaru fi zatillah duka tunani cikin Allah cikin da tunanin wani yaya Allah yake Allah shi yadda ya faɗa haka yake inda ya faɗa ku tsaya a nan inda ya faɗa ku tsaya a nan ina fakowa ya yake fakowa shi ya kan fakowa ina haka ba wannan sauki wa ahadul wujuhi na ɗayan fuskoki nuzula ibalin sun kyauta ta daraja da ijmalin da kuma ƙayatarwa da cikewa da kuma tattakawa da kabulin da karɓa da isanin da tattakawa wannan shi ne abinda masu tawili suka fassara wannan halal wasu cikin manta wa hal an da hudu na fihi wanda ya zaci ko ya ɗauka cewa da kansa ne da ala samma makafatan ya sanya wannan samma ɗin a matsayin bukire ko faji ko matsawa ko nisantawa كل ما جاء بنفسه من الحق من أصل أساس دكتة من الحق إذا الله تدلى جدا يعني أن درش حقيقته معنى دون آل كسنتي دكي آل يبنيسا دجل حقيقة لا دنوع الحق ولا بؤنا kuma Allah ba shi da kusa ba shi da nesa wanda zai zuba kama kala wa qawluhu qada qawtini أو أدناها شوانا فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى عند يسني ضمير ينعقوم ويحزوا جعل لا إله إلا Allah yana komawa ne zuwa ga Jibrila ba, ala haza kana ibaratan kan ne hayatul kurdi. Ita kuma kan wannan fassara kaiwa mafika ne ko bayani ko fassara ne wanda yake nuna karshen kulanci ولبس المحلي وكما توشي المحلي وإذا المعرفة تكون بينة وبين التسني والإشراف وكما توكك على الحقيقة التكبر محمد صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا في الله وعبارة كما تمثلت عن إجابة لك أمسى لإجابة لك بحاتا وقضاء المطالب لكما جيم أظن أكي نيمة وإظهار التحفي لكما بيّن مبدأ الهشي وإنافة المنزلة لكما أوقفت الدرجة والمرتبة لكما أي الله له وحلنا أجريش أنت أول في ما أنت أول في قوله أنا أفسر إن فسر الدرجة وفأرسى وتقرب منه شبرا تقربت إليه ذراعا wanda ya kusanto ni ta ɗaya ni kuma zan kusanto shi ba'i ɗaya man a ta ni yamshi wanda ya zo min yana tafiya a kai shi har walatar duk wani ko masa da gudu Harbin bil kitaba wal qabul ya amma fassara da al-ijabatu ana nufin amsa bi amsa kuma amsa masa abin da ke nema Asiyanin Sultan ana nufin za a zo masa da kyautatawa da ta'ajinin ma'amudu kuma za a gaggauto masa da burinsa da bukatarsa. ki zuke tasbihi ta kiyama tabbaton darajar manzon Allah a ranar alkiyama tutul karama da keɓance shi da karama sahibul karama cikin sallallahu alaihi wasallam حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل أبو الحسين قال أخبرنا أبو يعلى حدثنا السنجي حدثنا ابن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا الحسين بن أزيد الكوفي حدثنا عبد السلام بن حمد الليثي عن الربيع عن أنس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بئس ni ne farkon su wajen fitowa idan an tashe su wa ana khatibu hum su da kafatu idan sun yi tawaga sun je wajen Allah to ni ke yi magana a cikin su ni ne tuka ana rabu tuka wa ana mubashshiruhum shi ne mai musu shara idan an fito in sun da rai sun fi tsammani. Wa'ul hamd biya bi tutar yabo na hannuna wa ana akramu wa nabi adam ala rabbi wa la fakar. Shi mafi karanci ƴaƴan adam a wajen Allah bai faɗi haka don fariya ba. Shi aka wani وفي حديث ابن زكر عن الربيع عن انس في لفظ هذا الحديث انا اول الناس خروجا متنين يقولكم فتو متاني وبعثوا ان انت كيسو akan a'idun min jagoran su da wafadu sun sun yi tarka sun wajen Allah ana khatibuhum ni da musu khutuba da an fatu sun yi it ana khatibuhum shine mai cikin su idan su in an tsaye ana mubashiruhum yana mai musu bishara idan kuke su idan aka rutar da su aka fitar musu da tsammani da farai liwa'ul karami kuma karamci jibi tana hannuna wa ana akram waladi adam ni da mafi girman yan adam ala rabbi amman Allah mahalicina ala fakara babu alfahari فيكون علي ألف خادم يكون جمع سيدنا أنا كيكو مو أسحنا فأنهم مكنون ليك أشياء قلوبنا إيه وانا عكا لكي تبحروا قرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأختها دعت سنيا مجتفاتي فالنسان كاين من خلال الجنة نعدم الجنة ثم أقوم عن يمين العرش sai ka zauna ka miƙe a daman alƙarshi laisa a haɗu min alkhala'iq da kuma zalika maqam zaini babu wanda zai tsaya a wannan matsayi a cikin halitta duka ni kaɗai عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه شجرا دكا ان اجر القيامه a kiyama ma kenan da kowa ba shi da ciki balle kuma a duniya abi yadini wa ham tuta ta gona hannuna wala fakar ba alfahar wa ma nabiyun ba wani annabi fa idan a wannan rana adamu daga kan baban adam kaman surahu da kasa da shi Allah ta talwa idan tana karkashin tsaka da komanda wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu shine farkon wata ƙasa za ta ƙage in fara fitowa wala faqa ba alfahari wa abi hurairah radiyallahu anhu ana sayyidu walad adam shine shugaban ɗan adam yau alqiyamah ranar alqiyama wani manyan shakku an hulƙaru shine wanda ƙarfi zai fara ƙagewa na fara fitowa wani shafi'in farkon mai ceto wa awwal mushaffa'in kuma farkon wanda za a fara bawa ceto عن ابن عباس رضي الله عنهما انا حامل لله الحمد يوم القيامه بما انك توتر يقولان القيامه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنه wanda zai fara kwankwasa sun san da kofofin da shi suna da nauyi akan yi musu wani abubuwan kwasawa a yi wani ɗan ɗan ji haka a jikinsa kamar a warwaro ka kama sai ka dinga kwasawa da shi da yake ni zan fara kama wannan in kwankwasa aljanna ni zan fara kwankwasa ta an gane a yau ta kuli a buɗe min aljanna فيدخلها حين تجاء الجنة فيدخلها مئي فقراء المؤمنين sai talaka mummunai su shiga tare da ni kaga talaka mummuni ya mori akwai mai kuɗi mummuni amma shi ya tsaya ana kan masa bincike ta kuma kafin ya taho suka tafi fa shi da mutane ta su dama kai ba kuɗi da ka ba ba ka da wani kayan da ba wani kwantan duki ba ba babu ɓata lokaci za a gane yawa sai ba ka dole fa ta wuce amma mai kuɗi sai a tsaya an bincike an gani a sai dai zai wuce amma shi sai ya yi gani wala fakar wa ana akramu al-awwalina wal akhirina wala fakar mafi darajar na farko mafi darajar na karshe wannan magana an faɗe ta ne san bayyana darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wajen an ba ka ba kai sakama ba kuka yake cewa wala fakar shi Ibrahim ya kaɗa barwa a cikin cikila. Ma'anatin ana awalin mafi yashfa'atu janna ni ne farkon wanda za a fara ba shi ceto a cikin aljanna wa ana aktabu na ku ta'an kowa mabiya. Hadisin Bukhari ana cikin aljanna dan aljanna dan Allah ba mu ga ƴan uwanku ba muna sallah tare da su muna karatu da su muna komai da su Allah ta ainihi suka da kai kuta. Allah muna neman cutar su. Allah ki to ba komai za a fito muku da su. Ta ki da malaika ce da suka bude wuta wanda ka ga fuskarsa da kafarsa da hannu da bai cinye ba wajen alwala kenan. Shi ne alamar wanda ya fita a fita. Sai shi a kwato a kwato a kwato. Ya sake rufewa. Wasu shekaru wasu sake cikawa. Sai a ƙarshe ba kowa ya gama roƙon wanda ya shiga wanda dama laifin su ba na zaman dindindin bane su wanda ba zaman dindindin suke a wuta ba to za a yi tashi su dan gaba wanda su ba san su kuma balle ma wani suna da su sai Allah ya ce zan yi shafa'atu rabbil alamin zan yi tawa alfarmar da kaina cewa mala'ika ko ta duk mai imani kwayar zarra a fito da shi masu imani kwayar zarra a fito da shi sai ta a duba mallam ya abu khairan qattu wanda ba shi da komai a takardarsa na alheri alherin ba ku ba shirka ta mutu waɗannan sai Allah ya ce to ku rufe mu mota ta ba zan ƙara buɗe ta har abada wanda duk cikin ƴan zaman dindindin ne وأنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة من شجرتك نيران القيامة وتدرون مع ذلك كنت شاهدا لفاروق يجمع الله الأولين والآخرين الذي قال نفسه يتذكرون به ذكر حديث الشفاعة ذكرنا حديث الشفاعة wanda za a zo zama ne a ji zama ne a ci duk su a zo zama annabi shi kai ne zai iya zuwa wajen su da ya muke ya samu cikin cikin annabi Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam أتمنى أن أكون أعظم الأنبياء آخر يوم القيامة. إنا فاتا إنا صمت إنا فارغ يتسأل شيء في درجة النبوة أو جلادة. mafi girman a wajen lada ana lada na duk ifin mafi yawa kaga wanda ya kira wani wanda ba musulmi ba ya ga cikin musulunci kai da kai masa hanya ya shiga addinin musulunci ta hanyar ka zaka samu lada to kuma addinin da aka aiko da musulunci shi ma ladansa ya karu haka nan idan mutum yana kan bid'a ka kira shi da sunna ya bar bid'a ya koma kan sunna dama in ka ka ji da alƙalma ba ka samun lafiya annabi ne koya ma ba shi ko ba babu wani abu da ake rubuta masa amma in kana bin sunna kai ka samu lada annabi ne koya ma sunna shi ma a ƙara masa lada sa annabi ya kowa lada in kowa daraja ya kowa ɗaukaka ya kowa kima kowa isa a Allah da ladan ba a cewa wannan ta ku karanta hadisi suka yi bayani na addini su annabi da ya kawo musu ilimi sai ya sai ya karbi lada su ladan ka ba yi ba kenan yawa sallallahu alaihi wasallam دل على خير فله مثل عدد فاعله وفي حديث آخر كما ترضون أن تكون إب... أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة وفى فاتاتك في يردبه ainihin ya kasance annabi Ibrahim da annabi Isa suna tare da kuma na alkiyama suna cikin tsoron alkiyama da kawai inna huma fi ummati yawm alkiyama wannan su suna cikin al'ummata amma Ibrahim fa yaqulu أنت جعلتي وضمعتي فجعلني من أمتك إبراهيم جيتي كيف أدعت هذا التي ربنا وضعت فيه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنا الدعاء لدي هذا في أسرع أمشاء الدعاء يا أيكوكا وأما عيسى والأنبياء أسرة جموعا لكن أمهاتهم شتى Suku annabawa ‘yan uwa ce, dukkan su ‘yan uwa ɗaya ne, ko mahaifin kowa ce daban-daban, amma shirin ba da nuka a jere suke. هو سيدهم في الدنيا يوم القيامة وأن عيسى أخي ليس بيني وبينه سبيل فكما أن عيسى لم هو أتاني نفس الشيبة وأنا أجري وأنا أولى الناس به مين يمتي قسم المتاني به قوله أنا سيد الناس يوم القيامة هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة يتي مين شجبان ترانا القيامة da kuma da kuma ba haka ce to shi ce ba a ce a ce shugaban ta duniya ba sai a ce ba haka ake nufi ba abin da ake nufi lahira shugaban ta fi wahala wanda ya zama shugaban ka a lahira din babu aure ya zama shugaban ka a duniya domin Allah ya ce ne manin mutum kaga an rusa mutum kowa Allahu Ibrahim al-Qahhar suna kuma mulkin lahira ba ba ba za su ake kuje ba kuma ko jin mulki ba Allah ke ba da shi kawai shirka da aka ce na lahirar min ba da aula ke na a samu na duniya din ko shugaban mutane da duniya da lahira lakin ashara min turadihi fi da tsadadi wal shafa'a ya yi nuni da kusancin sa da shugabanci da tsako duk da zairihi ba wani ba in laja'a nasu ilai fi zalika sai mutane sun tafi zuwa gare shi a cikin haka alam yajidu tirahu amwanin sabab والسيد هو الذي يشجع الناس عليه في حوائجهم shugaba shi ne wanda mutane suke komawa zuwa gare su cikin bukatunsu a kana shi ne idin sayyidin munfaridan min bainal bashar haka nan ya zama shugaba abin karantawa tsakanin jama'a alam yusakin du ahad fi zalika wani bai ainihin ya kusanci da shi ba a cikin haka wa yad'ahu wani bai da haka ba kama qala ta'ala liman al-mulk al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar sai ga mulki yau yake mulki yau da yake kan ka da shi zan kai shi yalla dai shi da kowa kowa ya tsaya an ci da lauri ba mai hasashe da rawani na sarakuna an tuɗe hular jafar kamalan an tuɗe hular jamal an kaɓa rawanin ranka ya daɗe an cire zanna bukatun alaji aka ba wani mai cewa ana ce Allah ka amma kowa ana kuma kaya ba wani mai ce Allah wanda aka ɗan ƙara ɗin ma an يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير mulkin ma aka ke ba da shi ke kwacewa shi za ka sha abu biyu wallahi ba ka wata daraja a wajen Allah sai idan za ki maka amfani da tsawon rai da mulki kun ga shekan bayan Allah ya ce fa ina kan la'anata ila yawm din Allah ba na tsawon rai kada tsawon rai abin kirki ne in ba alheri kake yi ba da Allah ba zai ba shekan ba dan Allah ce na tsire maka albarka har zuwa ranar alkiyama Allah zai ba idan ne abin alheri Allah zai ba idan ne abin kirki Allah ba zai ba idan ne wani abu mai amfani a kan kansa Allah ce rabbi amdani ila wa ba'athu ya yarda da tsiwa ya ce Allah ba da tsawon rai Allah ce ina ka zira mun bari da kai ta zama ƙauran Daka rai ba wani abu ba ne ba aikin alheri kake ba. Hadisi ya ce Sun da man tsara shuruhu wa hasana amaluhu. Ma da ga wanda ran ke tsawo amma cikin ta zama mai kyau. Ba ka ran ke tsawo aikin ka ba mai kyau ne to da ka da ka lafta wa kanka bala'i kake. Kuma kafirai suka ce Allah ya kashe su sai ba su mutu ba. Suka ce Allah ya ruguza su sai ba su ruguje ba. Suka ce oho Allah zai kamshi addu'a ba cewa su ruguje su ba. Allah ya ce a'a ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم شر ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين sanan tsawon rai da Allah yake kara wa kafiri kamar za a yi addu'a Allah ya rusa wani ya rusa zawa ne sai ce ai addu'a ku ba ta karkuwa domin yana nan da yake salam sai ce kai kanka kai baka san Allah bane shi ba bai san Allah ba lokacin da kake tsiya ka kake tsiya kake ake addu'a Allah ya rubuta ka sai riki ya ki rubuta ka yau to ya amsa addu'an jama'a ne to sai hakuri dan ƙara masa kodan ne ku da karu na tari masa azaban ne masa wata ba mafuka a kanka kaga inda ya mutu jiya awa 24 yau za a yi masa azaba awa 24 yau kaga a ce samun awa 24 yau ana da na jiya ya karu sun kuma an gobe ta da mutu ba sannan awa ashirin sun sun sake karfa a kan nada sannan jibi ta yi sun sake karfa ran da aka danke shi ya riga ya kai makwara sun aka so a tariyo a zarar kwanakin da watannin a ci gaba da shafa shi Kada haka mutane masu Allah yake cewa ai sun fusa da mutu Allah ka shawa da yau kawai sai ya faɗi ya mutu yau Allah ya sa addu'a ku kenan. Ba muka ce Allah wannan na cutar musulunci Allah ka karya shi. za ka ga farkon sai ba da a ce mun gani ba Allah ba ya karba addu'a su ga wanda yana cutar musulunci yana cutar addini an taru a masallaci an yi tahajjudi an yi addu'a Allah ya kashe shi amma bai mutu ba in Allah ya yi addu'a su ba ke ba farkon sai ba ya yi to liyazdadu kaga shi Allah ya ce kada su ɗauka wala sabanna allazina kafaru kada kafirai su ɗauka annama nuni lahum خير لأنفسهم sai su ɗauka jinkirin a ɗauki musu alhaki ne a gare su haka inna ma numli da suna musu jinkiri na da da usma don su ƙara jinin haka na ƙarshe wala hu azabu muhim suna da azaba da wulaƙantarwa suna alheri ba ne haka mulki Allah ya ba su kawai mulki mulki a kan karan kansa ba shi da wani amfani sai dai kai amfani da shi ka tsaya da adalci an ka ce an baka mulki dan ana son aka baka mulki dan ba fir'auna kuma Allah ya ce annahum ammatan yad'una ila an-nar na zan ya su shiga gaban amma ne ba su kira zuwa ga wuta Wasu ne ka ji Allah a immatan yad'una bi amrin amma fadlu wa kanu bi ayatina yuqinun sai abu biyu ke hana mulki ya tafi daidai a cikin wasu wasu bahar a cikin maganar hakuri da yake ne a cikin ayar wanda Allah ya sanya su a cikin wasu shugabanni ya haduna da amur da suna shiri a shugabina lokacin da suka tafi tsakanin da ayatu na yusuf kuma suka kasance da ayoyina wasu aka ce al-yaqinu wa qadaru al-yaqinu da shi ake cikin shubaha da sabaru da shi ake cikin kudin shahara duk inda ka ga mutum ya halaka ta wasu halakar al-shaharat ne wa shubha shubha da kuma shahara so da shubha annabi ya ce za a lamu suna kasirun minan nan mu su sharihat ya alamu hunna kasirun minan nan abin da aka ce kasirun da su sani ba sai suka sani kenan kasirun ne ya zai shi kamar yadda a cikin musulmi kafirai sun fi musulmi yawa a duniya haka nan kuma a cikin musulmin kuma a tsayawa a kan gaskiya su da yan kaɗan marasa gaskiya sun fi yawa musulunci ba ya rabin yawa farko yake yaba masu farko masu nagarta masu sahabbai ai duk su mutu ya lokacin man ɗaya cikin lokacin zaman da muke da shi arba'in da hudu a kan yawan ba su ma yi ba har duk lissafin da ake yi na duk fitar kusan annaba ne da lissafa miliyan babu wani hadisi da ya zo da adadin sahabbai miliyan kuma kusa sahabban da ake da su a rubuce a rubuce waɗanda ake da su a rubuce su kan zama da dubu ashirin da biyar wasu duk ba san su ba Mutum ko da tantan cewa na ibn Hajar Asqalani a kawo su da yankin sahaba nawa ya kawo dubu goma sha shida da yankai. Amma a da waɗanda ya kawo a ce rabi ya kawo shi a iyakar da su wanda suka rubuce ke amma kaga da yake masu nagarta ne masu karko ne wanda ba su da a duniya والملك له تعالى في الدنيا والآخرة wannan aya ba Allah ya ce wa ke mulki yau sai da nufin cewa a duniya akwai wani mai mulki ko lakin fil akhirati in qata da'a wal muddain li dhalika fi dunya wasu da wasu suke mulki ko a ma an kwata mulki وكذلك لجاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة وكذلك مكاني suka ainihin ake zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama lokacin da suka je wajen annabi Adam wajen annabi Nuhu annabi Nuhu ta ta wajen Ibrahim annabi Ibrahim ta ta wajen annabi Musa annabi Musa ya ta ta wajen annabi Isa annabi Isa ya ta ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الشفاعة تمسك فكان سيده أخرى دعوة وهكذا في مدرسة على هرع بتعرض دعوية مقربة بالسبب وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة بدي كيف الجنة أنا القيامة حتى تشوفين الأنفة يقول الخادم في أين يوم يقول من أنت وهي فأقول محمد سيدة أنه محمد لي فيقول بك أمرت فسيأتي أمرني الله أفتح لأحد قبلك أنا نبي لواء ونجب منك عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شمسي وتتكي لا تقيم وتتكي وزكاياه سواء كنت كما كنت وما أشرب بيد من أولاك sannan ainihin wato ruwanka ya fi azurfa ana kiranta wara ko ya fi takarda ko azurfa ana kiranta wara da rikin in kuma ƙarshensa a tsiyar ya fi almiski shi zanuhu da tanko نجوم السماء كما تورار سما يقول من شرب منه من يشار وانفجر لم يظمع ابدا بل قال كشروا بحر ابدا وابي ذر محله وكان قوله أليس بين عمان إلى أدنى يشخص فيه من جابة الجنة من جابة وفي جابة guda biyu يشتم فيه سنة جنجر دروا فيه سكوتا من الجنة دقاء الجنة فوسو وإنجر روغ داجيو فوسو لما تبدو دي سنة قرار يوانسا فحكا حوك تسكي أنت ياسا سكنت جنجر دروا فو بجي قرار فأن كودان مثله فدان يارو سكوتا فقال أحدهم من الزهر تنسى نجيب إليه وأن إنجر والآخر من طريق الإنس من عبد الثاني وفي رواية الحارثة بن واحد وما بين المدينة وصنعاء مدد المدينة زوى صنعاء فهم فكين كيلومترين مسوى وقال أنكم عائلة صنعاء كونك عائلة زوى صنعاء وقال ابن عمر كما بين الكوفة والحجر الأسود مدد من كوفة والحجر الأسود وروى حديث الحوض أيضا كما حديث الحوض hadisin tafsi kausara da Allah ya bawa annabi ranar alkiyama hadisi na mutawatiri so da su da wata sai anasun da jabir bin samurata wa bin umar wa ibatu bin amr wa harisa bin wahab al-khuzai المستشهد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة وزيد بن أسلم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبل وابو بكر وعمر بن الخطاب وابن بريده وابو سعيد الخدري وعبد الله الصحابي وابو هريره والبراء وجندب وعائشه واسماء بنت ابي بكر بنت ابي بكر عائشه لا تبكر وابو بكرة وخولة بنت خلف وجميعهم رضي الله عنهم اجمعين na hadisi ne mutawatiri kowane kafin ruwaito cewa inna a tsaina kalkautar ana nufin sarki kautara da Allah ya ba wa mutum Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cikin cikinsa Allah ya sa mu sha ruwan kautara ya mu haɗa a kan mutum na wasu abubuwa da aka yi a nan sai kai ne muka haɗa a majalisin na Allah ya tsoro shi aka ban to ai ba su wasu da kai na gana ka kofi Allah ya sa mu duniya arna sun fi musulmi yawa da za mu yi da wannan hadisa ana aktar na su taba'an aka fahimci hadisin ba kenan hakkin annabawa aka ce babba Allah ya fi su yawan jama'a waɗanda suka bi saƙonta an ce akwai annabin da zai zo da mutum ɗaya akwai da zai zo da mutum biyu akwai annabin da zai zo ma ba wanda ya bi adadin mafi annabi ko a wannan zamanin ban da suka mutu iya wannan zamanin an ce mutu biliyan mun fi biliyan biyu adadin musulmi wanda mun san ƙarya ne mun fi haka ko a cikin rushiya musulmi sun fi miliyan ɗari a indiya musulmi sun fi miliyan ɗari adadin musulmi a indiya sun fi miliyan ɗari ta indonesia suke babbar ƙasar da ko ina yin musulmi saboda ita ba kafirai ɗari casa'in da tara ɗigo tara ne musulmi ɗigo ɗaya ne kafirai kasar tana da miliyan dubu a ƙasar to abin da ba mu shiga ba su kuma da tafi dubu hamsin ko dubu ko dubu ɗari. Pakistan kuma da mutum mutum ɗari da ashirin da musulmi. Wata da Indonesia ta kaɗai duk ta fi shakkan asar yawa ita kaɗai. Kamar musulmin Najeriya ne. Musulmin da suke Najeriya yawan sun ninka waɗanda suke ainihin wato a ƙasashen larabawa wannan guda shida dubun fi cewa gaba ɗaya ko ta nema ta Allah ta ga musulunci ya faɗi da ke fi kusa ɓangaren larabawa amma yanzu adadin musulmin duniya laraba su ne kaso ɗaya cikin goma waɗanda ba laraba ba musulmi su ne tara laraba su taɓa kusa ɗaya yanzu misalin ka da irin kiyar da kiyar da bahrain da amman da sharika da dubai